وأن أكثرهم فاسقون أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهمامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر وبركاته لما سبق الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدين والبلاد الأليم وعلى آله حق البلاد الأليم يا أهل الكتاب قل فبأمر يا أهل الكتاب يا قوم أهل الكتاب wannan aya ta samu ne yayin da Yahudawa suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman tu'minu bil rusul da wa kake imani da shi daga cikin manzanni da rusu a cikin su a wajen su akwai manzannin da basu imani da su ba kun ka ga ya musu ya ahli kitab ya kuma abota littafi hatta kimuna minna ai babu shin kuna yi mana inkari ne ai ba wani abu ne yasa kuke inkari a gare mu ba illa an amanna billahi sai dai kadai da mun imani da Allah kuma unzila ilaina da abin da aka saukar ya zuwa gare mu da alqur'ani kuma unzila min qabl da abin da aka saukar wa annabawa kafin zuwan alqur'ani wa anna aktsarukum fasiqun ku ba dama mafi yawa da su yahudawa fasikai ne saboda sun faɗi wannan magana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mu a cikin annabawa da imani da su har ya ambaci annabi Musa annabi Isa alaihi salam suka ce wai annabi Isa ba manzo Allah bane saboda su suna masa wannan mummunan zato a wajen su suna ganin wanda ma suna ganin ga yadda yake ga yadda yake ma su manzo Allah ne shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya cewa قاعد يقول عن ربكم ولا ننبئكم بشر من ذلك مسؤولة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah shi da yake rama lokacin da annabi ya gaya musu kul illa an amanna billahi da suka da ya gaya musu ya imani da annabawa duka ya ambaci annabi Isa sai suka ce la na alamu dinan sharran min dinikum mu ba mu san wani addini wanda ya fi addinin ku sharri ba addinin da ya yarda da Isa amma ba mu shi addini kamar sharri kamar wannan kaga wannan zagi ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan taba shi Allah shi zai rama sai Allah tabaraka wataala ce ka gaya musu kul ya ahli kul hal unabbiukum kul ka gaya musu hal unabbiukum ya ku ahli kitab kuna so in ba ku labari bi sharrin min zalikum da mafi sharri da abinda kuka faɗa wanda fi sharrin masubatin sakayya a wajen Allah tabaraka wataala to inda ba ku sani ba shine man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi su kuma Yahudawa sun karanta sun sani cewa Allah ya la'anci albinan lazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dauda aha wai sabu Maryam sun san wannan la'ana shi ne wanda Allah ya la'ance shi kuma bayan Allah ya la'ance shi wa ghadiba alayhi yayi fushi a kansa wa ja'ala minhum al-qiradata kuma a cikinsu ba har yawa wa'yansu aka mai da su birai wa'yansu aka mai da su aladu kai wa'yansu kuma wa amalar ɗakuta wa'yansu su kuma suka bautawa gumaka wato suka zama masu bautar shaidan wa'yannan mutane da allah musu wani abubuwa guda biyar su ne sharrun makanan shi su ne mafi sharri mafi sharrin bigire wanda ba su da wani inda za a je ba su ya wuta wa aballu ko su ne mafiya bata an sawa isabili game da hanyar daidai madaidaiciyar hanya na
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكفرون wa idza ja'ukum idan sun zo muku qalu za su amanna mun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa qad dakalu bil kufri alhalin sun shiga a kare a gare ku shi a masu danya da kafirci wa karkara dubihi sun kuma fita a wajen ka daga kafirci ma'ana lokacin da suka zo suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biman tu'minu min ar-rusul da wa kan imani da shi daga cikin manzanni ai kaga wannan ma kafirci ne wannan shiga imani ne sai ya ya tuhumci manzon da aka aiko da cewa da wato kun kai yadda ka mu yadda da kai kaga da kalu su dubuli wa mu kan kana su bihi ba su ba da an gaya musu aiko wanda wanda aka imani suka ce ba mu san sharri addini ba mu shan daga addinin ku ba kaga wannan kalmar ba kafirci ne sun fito da kafirci ne wa mu kan sabda kalu kuburi wa mu kan kana dubihi wallahu alam Allah shi ne mafi sani bima kanu yaktumun da abin da suka kasance suna boyewa na وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وترى كثيرا kana ganin da yawa daga cikin su yusarifuna suna gaggawar aukawa fil ismi a cikin sako shida sun karya wal ne da ta'addanci zalunci wa kalli musulta da cin su haram kamar rasawa kai da bisa ma ka nuna malu abinda suka zance suna aikatawa da bisa yayi muni nan لولا ينهاهم الربانيون ولبوا عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون laula ya dawo rabbaniyun me yasa malaman su masu aiki da ilimi misalai su ba wal ahbar da kuma wato malaman su rubanawan su masu ibada su an kaule yin isba dan me masu misalai su gaba da fadin su mummunan aiki mummunan aiki ba shine ƙarya wa aka ne musu da cin su riba da bisa ma kawo su kawo abinda su kasance suna aikatawa yayin mu
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسأون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
yahudawa yayin da aka kuntata musu saboda ƙarfin ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta su fi kowa dukiya a duniya da aka kuntata musu saboda ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yahudawa suka ce wa qalatil yahud yahudu suka ce yadullahi maghlulatu wai hannun Allah a danke yake ma'ana wai Allah yana da ruwa uzubillahi kullat aydihim Allah ya ce Allah la'anta hantu ma'ana su a riƙe hannun su ne hannunsu yake ɗaure ga barin abin aikata alheri bayan haka wani ilu bi ma ƙalu kuma Allah in ce Allah an ce su da abin da suka faɗa to ban ya dawo mu su da tani hannayen Allah tabaraka wa ta'ala su da dure yunfiku yana ciyarwa kaifa ya sha kamar yadda ya ga dama وليزيدن كثيرا والله تبارك وتعالى na karawa da yawa وليزيدن كثيرا منهم da yawa daga cikin yahudawa suna karawa akan ma unzila ilayka abin da aka saukara gare ka min rabbika daga ubangiji kana alqur'ani ubiyana da kufra saboda tsagawa da kuma kafirci wa alqaina bainahum al'adawata sannan sai muka jefa al'adawa kiyayya wal baghdha wa tuqi wa tuqiyya da adawa tsakanin su ki da gaba a tsakanin su ila yawmil qiyamati har zuwa tashin al-qiyama kowace jama'a tana saba a uwarta kullama amfaru nana lil harbi duk sanda suka kunna wuta don kunna wani yaki don an yaku ya kata nabi sallallahu alaihi wasallama ta ko ina adafa Allah sai Allah ya fitar da ita wai tsaura fil ardi fasada kuma suna tada wainiya fil ardi a bayan kasa fasada wato masu suna wato tsaura fil ardi fasada kuma suna ba sa takaituwa kullum suna cikin barna a bayan kasa والله لا يحب المفسدين الله تبارك وتعالى بايا سم ما سبرنا kamar wannan aya da take cewa ya billahi maqbulatun bal yadahu maqbulatun da kuma inda Allah ke cewa wa sama'u balaina hadi ayn kaga nan ya ce hannu daya wani roce hannaye guda biyu wani kuma ce wato da hannaye kamar wannan duk wani abu wanda ya zo da siffa wanda yake kama da wani abu da halitta wanda halitta take da shi to ko mutum ya masa tawili ko ya masa tawili ma'ana mai masu da wata hudu shi da cewa wa kullu ma ja'a bi lafzin yuhimu aw yulhu aw kulfihi rabbi alam duk abin da ya zo a alqur'ani ko hadisi da wani lafazi wanda ya ce ihamantar da mutum yana abin yana kama da wani abu da dan adam ko abin halitta ke da shi kai masa tawili Allah ce yana da hannu shi ya san irin hannunsa Allah ce yana da hannaye shi ya san hannayensa Allah ce yana da da hannuwa da yawa shi ya san irin hannuwarsa ya ce yana da ido yana da fuska duk shi ne san irin nasa bale ko ba haka ba Allah shi ne ya sani domin Allah yana da wani abu wanda za ka gane ba shi da alaƙa da hannu irin naka domin kai kana da bukata da hannunka ko aƙalli ko shusa ko cin abinci ko ɗaukar wani abu ko ajiye wani abu ko buge wani abu to shin Allah yana da bukata ne ma gaba ɗaya wanwal gani saboda haka idan aka ce Allah yana da hannu irin na ɗan adam to yana da bukata ko ya zuwa wannan hannu to idan bukata ko ta zo wa Allah talauci ya shigo dan mai ko mai bukata matalauci ne saboda haka sai kai tawilin ma'ana kawai Allah shi ya san irin shi wato ma'ana irin yadda mutanen magabata suke su ce wai qira'atu wa tafsiruha wayannan ayoyi da suke gaba da gabobi ne wanda Allah ya sifanta kansa da su to karanta su ne tafsirin su ko ba haka ba ko ko kuma ka ce kai tawili ka ce yadullahi wato wato kaman ka ce wato kudirar Allah ko kyautar Allah ko kantin Allah duka dai sau da amma da in ka je abu a kan lallai Allah yana da wannan hannu to kai ma ka sani ai ba Allah ba ai ko dan adam ma na da abubuwa na ma'ana ko idan ka ji mun a hausa suka ce wane yana da dogon hannu me suke nufin kenan na na tana da kyauta ya ce yana da gajeren hannu kwace dan dambe ne da in a ce ai wani dan dambe ne to shi ke ba mai kyauta ba ko in a ce ko ko yana da gajeren hannu na ko yana ko ko ko dunkulallen hannu ko to duk za a ce no kaga kaga ni kawai ni subhanallah ya ke nufi haka nan kuma wanda ke da mulki zai ya ce maka za mu sa ido zai je gunne na ko a duk abin da wani yake a kan ido na yake ina nan ina ganin sa kaga duka wannan kalmomi da da abin halitta ma yana iya ko ko a ce musu za mu samu hannu gaje za mu samu hannu ko ko kuma ana ganin ka a ga wani mutum yana wani abu da wanda al'ada kamar shi a matsayinsa ko da kuɗi ne ko wani abu na alhurma shi ne in shi ne bai isa ya tunkari wannan abu ba suka ce wannan ya sa mana ko to haka dai saboda haka saboda haka na Allah sai a bacci yadda Allah ya faɗe shi wato Allah shi ya san abin da yake nufi da irin wannan huwa musulmi na'am
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم
ولو أن أهل الكتاب da ka ce ma abota littafin amanu za su imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata ko kuma su tsoron kafirci da kafar da an sai a ce wallahi da mun kankare musu munanan ayyukansu wala akalla wala anakallahu da mun shiganta da su jannatin aljannatai aljannatan iman walau annahu ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا, لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
walau annahu da ka ce su yahudawa kamun taurata sun tsayar da attaura sun yi aiki da attaura wanda da sun yi aiki da ita kuwa da sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wal injila a ce kuma da tsara sun yi aiki da in- da zabura da injila wanda a cikin ta akwai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har an matarsa ya zo wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar da zuwa ga yesu ne rabin da ubangiji suna alqur'ani to da aka nuna kwaɗihim da sun ci daga samansu wa min tace arzurihim da abin da da kuma ƙarƙashin ƙafafuwansu ma'ana da sun yanki da abin da a taura da injila ta shirya da su na imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da allah ya buɗa musu ƙofofin arziki ya yalwata musu ya farara musu kowace jiha to amma dai minhum ummatun a cikin su akwai al'umma muttasilatun wacce suke wato mai dacewa wato wanda ta tsaya akan gaskiya kamar Abdullahi ibn Salam da mutanensa amma wa kasurun min da yawa daga cikin Yahudawa kan sa'a ma kanu ya amanu abinda sa'a ma ya amanu abinda su aikatawa ya yi nuni na يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ya ayyuha rasul ya kai wannan manzo ballin ma unzila ilayka min rabbika isar abin da aka saukar da zuwa gare ka daga ubangijinka wa in lam taf'al idan baka aikata ba kaddarawa amma ballanta a halisalati da to baka isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda haka kada ka ji tsoron mutane wallahu ya asmuka minan nas Allah yana kiyaye ka daga mutane wato Allah yana kiyaye ka daga mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yana zaunawa da masu masu gadi suna duki wannan wa'anda yau wa'annan su tsaya da makami wa'anda har wannan aya ta sauka da wannan aya ta sauka wallahu ya asuka minan nasi sai ce to kowa ya tafi magana sabanillah a wannan zamanin na karshe karshen nan wata daga cikin manya-manyan manya-manyan masu ilimin ilimi na turawa wata baturiya wannan ayar da ta sa ta imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce to ai koda manzon Allah zai yaudari kowa ba zai yaudari kansa ba don mutumin da ake gadin sa yana tsakanin makiya don kashe kashe shi ya gaya wa mutane cewa Allah ya ce wallahu ya su gaba da ku tafi gaba da Allah ya kiyaye ni ya yarda kawai haka ya zauna ba mai gadin sa yace wannan ko zai da kowa zai da dinsa wannan shi ya wata zuwa musulunci wallahi ya san kabin nas inna allah la yahdi al-qawm al-kafirin allah baya shi ya tadda mutane kafirai قل يا
kuka gaya musu ya ahli kitabi ya kuma abuta littafi lastum ala shay'in ba kwa kan wani abu wanda yake za a damu da shi hatta tuqimu tawrata har sai kun tsayar da taura wal injila da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka saukar muku daga ubangijinku ma'ana sai kun yi aiki da shi wala yazidanna kaseeran minhum da yawa daga cikin ahli kitabi suna ƙari wato suna ƙari suna suna suna suna ƙari a cikin abin da Allah ya saukar musu wato ma wato ma uzila ilayka min rabbika daga abin da Allah ya saukar muka daga ubangijinka wala yazidanna kaseeran minhum ma uzila ilayka min rabbik da yawa wayanda suke daga cikin ahli kitabi da yawa suna ƙara kuwa da yawa daga abin da aka sauƙa zuwa gare ka daga ubangijinka rubiyanar wa kubra saboda dagawa da kafirci fala tasa kada kai bakin ciki alal qaumul kafirin akan mutane kafirin
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
na'am na'am innal ladzina amanu hakika wanda suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala wallazina hadu mu'minai kenan wallazina hadu da kuma yahudawa wasabuna da kuma sabi'awa wata jama'a ne daga cikin yahudawa wanda sara da kuma nasara duk man amana minhu wanda ya imani daga cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila salih kuma ya aiki nagari wannan falakawun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun ko ba sa yin bakin ciki a lahira na'am لقد خذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
حقيقة وذلك النامور في ميثاق بني إسرائيل أقوم بني إسرائيل أكم ذات إيمان إذا الله دمزن الله وأرسلنا إليهم رسلا mun aiko musu kuma da manzanni kulla ma za a mura hudu duk lokacin da wani manzo ya zo musu su ya hudu bi ma la ta wai an kusu da abin da rayuwar su ba sa so na gaskiya na gaskiya sai su kare da wannan manzan fariqan kazzabu sun kare da wadansu manzanni wa qalu fariqan minhum wadansu manzannin kan ma ya tuna fiye suke kamar zakariya da yahaya na'am
وهدوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون
وحسبوا sun zaci Allah ta kuna fitnatu wato azaba ba za ta afku da su a bisa ƙaryata manzanni ba fa amu sai suka makance ga barin gaskiya ba sa ganin ta wasu musu kunce ga barin jin gaskiya ba sa ji su mata wallahu alaihi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kan tuba su ma amu sannan kuma suka makance wasu musu ka tubu suka sake kuncewa kasiran wato kasira su a motsa muku kasira minhum sannan da yawa daga cikin su suka bakance suka kudin ce wallahu basirun bima ya'malun Allah masani ne da abin da suke aikatawa kuma zai saka mu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
wanda a ta sauka bayan annabin isa alaihi salamu ya bar duniya ya bar banu isra'ila ya ɗago da sara akan addininsa na musulunci kyakkyawa babu shirka a cikinsa sai wani ana sai masa bulus ya tashi ya yaƙi banu isra'ila ya yi iya ƙoƙarinsa ya yaƙi su ya yi yaƙi su sosai bai yi nasara a kansu ba da ya kasa rinjayensu sai ya dawo kuma ɓangaren yaƙinsu da yaudara sai ya zo ya musulunta ya shiga addinin nasara za a karɓe shi ko ba za a karɓe shi ba da a karɓe shi kuma ya zo ya tafi kuma wajen karatun injila da ibada ya zama kamar wani wani wani wani wani bishop wato ya yanku ya bar ya bar komai ya dawo coci ya zama ba komai sai ibada tsawon zamani har sai da kowa a cikin kiristocin wannan zamani suka yadda wannan bulus yana sama da shi wajen kusanta da Allah ya taso ya fito sai ya kasa kiristoci sai kira wasu ya kasa su ya zaɓi manya-manyan mutane a sun guda uku ya kira ɗaya daga cikinsu ya ce kasan dai ba na cikin addini Allah ya nuna mini hasken wannan addini na zo na shiga kuma babu wani yanzu a yau wanda yake kirsiyanci wanda yake musun cewa ni ne a gabansa mutum na so in gaya maka wannan magana kai kadai zan gaya wa kuma in ƙarya nake yi za ka gani zan faɗi magana nan ka san na faɗe ta ne da gaskiya ka take domin ni zan kashe kai na kawai ta wajen nan Allah isa shi ne Allah ya sauko da kansa ya zauna a cikin halittarsa ya yi abin da ya kuma yi sama bai gushe da shi ba sai da ya tabbatar da wannan aƙida a wajen zai ce masa in ka kai kotu wannan aƙida in dai har kana son haɗuwa da isa lafiya bangaren nan yi nan kowa sai ka ga ya zama haka ya kira wani ya gaya masa cewa ka san ka shiga addini gashi gashi gashi gashi Allah ya mutunta gashi kuma yanzu ba wanda ke musu matsayi na su wannan addini na gano wani abu wanda ba gano ba maryam wato isa ɗan allah ne bi kenan kaga an samu can ya ce shine allah ya ce biyu kuma nan shi kenan shi ma ya tura shi wani jiha ya ce kai shi kuma ya nan ya kira wani ya gaya masa yin wannan magana ya gaya masa allah allah ne isa ma allah ne manyan ma Allah ne wato su uku nan gaba daya Allah guda ɗaya ne wato Allah ɗa Allah uba Allah uba saura kashi da ana kiransu ya kubiyawa su ne waɗanda suka wanzu har da jashi daga cikinsu wato sarkin habasha suka zauna kan addinin isa daga cikiya su ba su karkata ba kan addinin musulunci ya zo ya same su da ya gama sanar da wayannan mutane kashi kaga kowa ya karbi abinda ba shi dan uwansa ya karba ba ko da rigima ta tashi in an zo an same shi baya duniya wa ya zai wani rigima so da kowa na zana da ke bayan ya raba mutanen da uku ya ɗora kowa a kan aƙida ta musamman sai ya tara duniya kaf na kiristocin lokacinsu ya kashe kansa suna ganin ya ce ya ba da jininsu shi kenan wannan abu suka da zuwa kayi ba abinda suka san sai kaɗan daga cikin wakwa da tsara da suke tare da da da da jashi ya kubi yawa su ne ba su ci wannan harka to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam hakika wanda suka ce Allah shine masihu dan maryamu hakika sun kafirta wa qala al-masih al-hali masih ya faɗa cewa ya bani isra'ila ya kuma isra'ila ibnullah kumota wa Allah tabaraka wa ta'ala rabbi wa rabbakum wa rabbakum ubangiji na kuma ubangiji yana kuma gaya musu inna man shirk billahi duk wanda ya shirka da Allah fa wa qad harrama Allahu alaihi janna Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar aljanna ta ita ce makomarsa wa ma lizalimin min ansar azzalimai ba su da masu taimako na wanda suka zaci kansu da kafirci na لقد كفر الذين قالوا إن الله جالب ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
na wanda suka wani kasance isa ya kuma a isra'iliya da aka fara da suna ƙaɗan da aka fara da suna ƙaɗan a inda wanda suka ce inda Allah Allah shi ne tsarin salatu wato na uku uku hakika sun kafirta wa ma min ilahi babu wani ubangiji illa ilahu wahidun sai ubangiji guda ɗaya wa illam yantahu idan ba su nesa sun ne san daga barin abinda suke faɗa suna daga barin abinda suke faɗa na cewa Allah yana da tsako Allah ɗaya uku bai amma ya kuruna masu lafi da kamar wurin azabu da ne azaba mai raɗaɗi lallai sai ta samu wanda suka kama cewa Allah da gaske su bai lalle ta
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم afala ya tubu na ilallah shin su ba za su tuba ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wa yastaghfiru lahu su nemi gafaransa daga abin da suka faɗe shi ba ai ya kamata su yi haka wallahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne ga wanda ya tuba rahimun mai jinkayi da shi
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظرهم ما يوفقون mal masihu ibn maryam masihu dan maryam bai kasance ba illa rasul sai manzo alkalan min qablihi rusul wanda manzanni su gabatu kafin sa ummu siddiqatu ya ta masa kuma siddiqiya da ta isa matuka a cikin gaskiya kana ya kula da ta'ama sun kasance suna cin abinci ubangiji kuwa ai baya cin abinci wanzu kai ba nubayinu kai ba nubayinu lahu ayatul la ka lura da ke ya muhammadu wato kun kai kallo kai fa nu bayyana lahum ayati a muke nuna musu a muke bayyana musu ayoyi sun manzu Allah ya kuma sannan kalli yadda ake juyar da su kamar tsayuwa da gaskiya na قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لهم لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم kula ta buru da shi yanzu ya kulla gaya musu ta buru da min dunin lahi shi yanzu kuna bauta wa koma bayan Allah abinda in kun bauta masa la yamliku lakum naf'an wala naf'an baya tsare muku amfani ko cutarwa ba ya mallaki amfanin ku ko cutar da ku ba zai iya ko ɗaya ba wallahu huwa samiu Allah mai ji ne ga zantukan ku al'alimu mai ji kuma da ha- ko masani da halayen ku nan قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
ya ahlul kitabi ka gaya musu ya ma bauta littafi la ta bulu kada ku zurfafa a cikin addinin ku ketar iyaka ghayr al-haqq ku faɗi abin da ba gaskiya ba shine ku daga isa ku kai shi martabar da ba tasa ba ku ce Allah ne ko dan Allah ne kar ku yi haka wala tattabi'u hawa a qaumin qablu kada ku biyo hanyoyin mutane wanda suka bata min qablu gabanin ku wa adallu kaseeran suka kuma kasar da yawa daga su mutane wa ballu kuma suka ɓace an sawa'i sabili ga bayan hanya madaidaiciya
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wannan guluwi Allah ya kiyaye al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne imam al-busi yake cewa damar da arhun nasara fi nabiyihim wa kulli ma shi ta malhan bi wa takimi wa sub ila zatihi ma shi ta min sharafin wa sub ila qadrihi ma shi ta min izami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hakkun fa yuri ba'dahu lakum bi bani cewa kamar abin da nasara suka yi da'awarsa a kan annabi annabinsu annabi isa da suka ce masu shi dan allah ne kai dai wa hukun bi ma shi ta madhal kai hukunci da abin da ka so duk inda yabo ne a cikin manzan allah wa ta kimi ka kyautata ka danganta ma shi ita wato wasu ila qadri abin da duk ka so na ɗaukakan daraja ka dangana ya zuwa wasu ila qadri ma shi ta bi sharafi ila wasu ka dangana zuwa zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka so na daraja kuma da daukaka kuma ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka so na girmamawa dan me fa inna fadla rasulillah domin fifikon manzon Allah laisa lahu haddun ba shi da iyaka balle ma na'ibun bifami mai firci da baki ya yi magana da shi duk inda za ka yabi manzan Allah kai dai ɗan adam ko waninsa ƙarshen ka ka ce masa Allah ya kusantar da shi da na mana ba za ka iya yaban samman ma ba tare da abin da Allah ya faɗa masa ba ma kai kan ma baka ma san shi ba ma ko ba haka ba yanzu mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ce masa alam nashrah laka sadrak shin ba mu bude maka kirjinka ba shi ya zo da bude kirjin Allah a manzon Allah da Allah ya yi Allah ya faɗa wa manzon Allah haka shin akwai wani mutum ko wani mala'ika ko wani waliyi ko wani malami ko wani annabi ko wani mai fusa wanda zai iya faɗa iya faɗin kirjin manzon Allah irin wannan buɗi da Allah wanda zai iya faɗa har ce ga irin faɗewa eh ka ce ga iya inda Allah ya bude kirjin manzo Allah alam na sharana ka sadrak ya ya zo ya gaya masa wa rafa'ana laka zikrak mun daga ambatanka ko alam na sharana ka sadrak wa ba'ana wa ba'ana ko mun sayar maka mun sayar maka da nauyinka wannan nauyin fa a kyakkyawan kaunar mu shi bai da nauyi shi da laifi ma'ana shin ba mu sayar maka da laifin al'ummar ka ba mu ba ka cetonsu? aha warafa na laka zikirar kuma mun daga ambatanka shi duk inda Allah yake Allah inda duk wani abin halitta ko mala'ika ko aljani ko ɗan adam ko dabba ko dutse ko tsuntsu ko faro in dai duk kai ce la ilaha illallah ya tabbatar da akwai Allah to a wannan wajen Muhammadu yana nan a tare da shi zai ce Muhammadu Rasulullah shehu Allah kara masa da ta faɗa cikin diwani ke cewa jamadatu hadal kauni duwar watsan wannan wato sandararrun wannan halitta du bishiya ko da kasa dutse duk tadri muhammadin ta san waye muhammadu dan ta san shi ne da ya ɗabi tsakuwa suka tafi a hannunsa ko kazal ujumu sannan ba haka nan gwarawa wala jamu da dabbobi duk sun wato sun sannan da haka nan dabbobi wala jamu da gwarawa da ba larabawa duk sun san manzon Allah min ba da kurbi ba larabawansa to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan ɗaukakawa ya ɗaga ambatansa duk inda aka ce Allah sai an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina za ka iya faɗa shin wani yabo za ka yi wa mutumin da Allah ta baraka wa ta'ala da kansa ba zatinsa ba ba darajarsa ba ɗaya kaɗai ya ɗauka daga cikin abin da ya bashi ya ce wa in naka la'ala kulubin azim ka muhammadu wa in naka haƙiƙa kai la'ala kulubin azim kana kan tada wacce take mai girma idan Allah ya girmama ɗabi'ar manzan Allah wane ne ya san girman annabin ko ɗabi'ar manzan Allah balle a ta har ya yi wani abu na yabo a manzan Allah ya kai shi inda inda bai je ba na ayruhu makhluqun sana aka ba da ma asna ala akhlaqika sallahu shi yanzu wani abin halitta zai malami ya yabe ka bayan Allah ya riga ya yi nabi ya yabi ɗabi'oyinka abinda ba ɗabi'oyin ba fa ba za su sukwantu ba ba za mu iya gane su ba shi yasa Allah bai taba su ba sai ya gaya mana abin da za mu iya haƙuri yafewa kyauta burmushin manzo Allah wayan dabiyoyi ya tara wanda yake zaune da shi a cikin al'umma ce masa wa innaka la'ala kullu azim so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye al'ummarsa daga fadawa wannan bala'i ko ce masa Allah ko dan Allah ko manzo Allah babu kowa daga cikin al'umma zai ce masa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala har inda ya toge to bai toge manzo Allah yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada amma duk da haka za a ga saboda Allah ya amintar da wannan al'umma ba za ta yi shirka da annabinta ba ya zama in za a yi sallah a wajen sallah ladan zai kira sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a wajen sallah ana nufin wajen kiran sallah in an zo falon shiga sallah shine ikama za a maimaita a kira manzon Allah kai idan an zo an shiga sallah gaba daya bayan kowane musulmi ya yi raka'a biyu ya gaida Allah to Allah ya sunnantar maka ba za ka ce assalamu alaikum ba ka fita a sallah ba sai ka gaida manzon Allah da suransa a cikin sallah a cikin masallacin da Allah ya ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada a cikin sallar ibada wanda suke bayan tauhidi ita ce ta daya duk in ka zo ta ya sai ka ji kana cewa at-tayyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh in wurin maulidi ne ba sai mu ce duk musulmi ma duk inda ya raka a biyu sai ya yi maulidi domin sallama da sallati da sallama manzo Allah shine maulidi ko duk sanda wani ya salla raka a biyu sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ko bai yadda ba kuma sai ya faɗa cewa annabin yana nan a gaban sa assalamu alayka aminci Allah tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da da rahmat Allah da albarka bukatunsa saboda haka har a cikin sallah Allah bai toje manzan Allah ba saboda Allah ya amintar da wannan manzan al'umman manzan Allah ga barin shirka kuma Allah da ya mana shaida alƙur'ani yace amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minin kullun dukkan al'umma tun daga abubakar har ya zuwa ƙarshen musulmin da za a yi fa wannan al'umma a gaba ƙarshe Allah ya yi mana shaida cewa kullun kowane ɗaya daga cikin mu'amala billah ya imani da Allah wa mala'ikati da mala'iku Allah wa kutubihi wa rusulihi la nufarqu bayna ahadin minhum la nufarqu bayna ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir saboda haka ne nake ta maimaitawa kafinta ko shirkantar da wani daga cikin wannan al'umma ta annabi bayan Allah da kansa ya marantar da ita to wannan hatsari ne babba Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu Allah ya karbi azumin mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama albarkar wannan sa'a ta ƙarshen yini na juma'a Allah ka bi addu'anmu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومدار أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره وبلاه امين اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمتك يا محمد يا نبي رحمتك انا توجهنا وتوسلنا بك الى الله تبارك وتعالى ان يقضي لنا حوائجنا وحوائج احبابنا وحوائج من اسند حاجه الينا وهوائج من في قضاء حوائج قضاء حوائجنا وان يكفينا ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدنيا والاخره وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وأن وأن يؤاملنا بكرمه وجوده وأن يرزقنا أن يغفر لنا ما قدمنا وما أكلنا وما أسررنا وما أعلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وأشياخنا ومن الجميع من انتمى إلينا وأن يصلح لنا ويصلح ذرياتنا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يفيض علينا من الأموال والأرزاق والخيرات والبركات والصحة والعافية والسلامة والقرار والاستقرار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في في على قلب بشر قدم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف بنا وشفينا في أنفسنا نبي الهدى ضاء قلبي الحالف الورى وأنت بما أمنت فيك جدير وصلك عن تفريج عني فإنه بتفريجه دون الأنام قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.